بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwana mata da muka haɗu a wannan masallaci na Usman bin Affan ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a safiyar yau talata na ga bakwai yau ko takwas bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda shine daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyya a wannan masallaci a kuma wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka cikin surar mai albarka suratul kahf wanda yau shine darasi na 25 a cikin wannan sura jiya idan ba a manta ba mun kwana a ƙarshen aya ta 98 a cikin wannan sura yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 99 malama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama ba mawa tambayoyin waɗannan mutane da suka yi mawafiyin halitta sallallahu Alaihi wasallama tambaya wadda take ta ƙure tambaya wadda take so suke da manufa a kanta na cewa su fallasa fiyayyen halitta sallallahu Alaihi wasallam ko su ƙure shi ya zamanto an tambaye shi abin da bayi da amsa. Allah maɗaukakin sarki ya tanadan mushi amsoshin da zai ba su amsa wadda take gamsasshiya amsa wadda take cike da bayani mai tsari amsa wadda take cike da salo wanda yake kunsa da darasi da wa'azantarwa daki-daki mataki-mataki to yanzu kuma sai aka tashi daga wannan mataki yanzu ake so a ɗora musu ƙarin bayani akan abin da suka nema kada ku ɗauka duk waɗannan bayanai an yi muku su ne kaɗai don ku saurari labaran kawai ku wuce kada ku ɗauka ku masu karanta alƙur'ani cewa wannan abin da aka hakaito muku na labaran waɗannan mutane kakaf a cikin wannan sura tun daga farkon ta har ya zuwa wannan kissa ta ƙarshe cewa sun zo ne haka nan a'a an ba ku ne domin ya zamanto wa'azantarwa a gare ku to bara alaƙanta muku inda wa'azin naku zai yi amfani inda in kun ɗauki wannan izina za ta amfani da ku shi ne abin da ya shafi sakamako da ranar gobe kiyama. Sai Allah maɗaukakin sarki ya fara da cewa, Wata rakna ba'adahun yau mai idin ya muju fi ba'ad, kuma muka bar sashinsu yana cakuɗa da sashi a wannan rana, wa nufi hafi tsori fa jama'anahun jam'a, aka kuma yi busa fa jama'anahum jam'a sai muka tattara su muka haɗo su muka haɗe su guri guda asalin haɗewa a wannan aya za mu kalli gaɓoɓin da Allah maɗaukakin sarki ya magana a kai gaɓa ta farko wata ratna ba a zahun yau mai izin ya muju fi ba malamai na tafsiri suna da fuskanta daban-daban a kan suwaye Allah maɗaukakin sarki yake nufi da cewa sai suka bar sashinsu yana cakuɗa da sashi wasu malaman sun tafi akan cewa waɗannan wanda ake nufi sashinsu yana cakuɗa da sashi su ne ya juju wa ma juju domin su ce yanzu aka fita ake gaya mana cewa an yi wannan katanga an katange su a cikin wannan guri to dalilin wannan katange su da aka yi sai zamanto suna takura a wannan guri sai sashinsu yake cuɗanya da sashi sai ya zamanto ba su da walwala irin da wannan ya fito wannan ya koma wannan zai shiga wannan kaza kuma watakila ta iya yiwuwa adadinsu yana hauhawa to sai ya zamanto sashinsu yana cuɗanya da sashi irin wannan ra'ayi ibn ashur da alwahidi duk sun kawo a cikin tafsiransu sa'irin da wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi shine ai an bayya juju wa ma juju a cikin wannan guri a rufe ran da duk aka buɗe wannan ƙofa ɗin wannan ganuwa ɗin da aka yi ko wannan shamaki da aka gina a tsakani to idan suka fito za su zo su cakuɗa da mutane shi ne ba'dahum ya muju fi ba'din in suka fito sun shigo cikin mutane waɗanda suke a nan to sai su cakuɗi da junansu sai ya zaman to kenan yanzu sun cakuɗa da junansu sun shigo zuwa gare su kuma har alhafiz ibn kathir rahmatullahi alaihi shi ma akan wannan ra'ayi ya tafi inda yake cewa ai annasu yawma idin yawma yudakku hadha as-sadd wa yakhruju ha'ula'i fayamujuna fi an-nasi wa yufsiduna 'ala an-nasi amwalahum wa yutlifuna ashya'ahum yace za su a wannan rana a wannan lokaci idan wannan mutane suka fito ya jujuwa ma juju wannan kabila za su zo su shiga cikin mutane su cakuda da su su zo su yi barnar da dama ake jin tsoro ko wanda dama halin su ne duk wannan tsawon lokaci ba su fasa ba in suka fito za su yi wa mutane barna za su lalata musu abubuwan da suke da shi na dukiyoyinsu da kayayyakinsu da haka wannan cakuduwar da za su yi da su ita ce Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari sa'ilin da wasu suka ce a'a ai su abin da suke gani shine ad-damir ba'dahum innan ya'udu 'ala al-khalqi yana komawa ne ga abin halitta baki daya ma'ana ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai tashi ga baki ɗaya halitta sashin halitta yana cuɗanya da sashi ma'ana duk wani abu da kika sani na halittar Allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa to ranar gobe kiyama za a tashe shi kuma in an tashe shi zai zamanto kowa ya fito da wanda ya mutu yanzu da wanda ya mutu jiya da wanda ya mutu shekaru ɗaruruwa da wanda ya mutu dubban shekaru kowa zai fito za a fito a hargitsan nan a yamutse to shi ne ba'dahum ya muju fi ba'din wanda wannan fassara kamar yadda ibn jarir rahmatullahi alaihi ya kawo ta kuma ya karfafe ta sannan imam al-qurtubi shi ma rahmatullahi alaihi ya fi kyautata wannan fassara din ta fiskar cewa ta fi game ma'anar gabaki daya ahammu shay'in Allah madaukakin sarki ya ce mana a lokacin nan wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din a wannan rana zai zamanto sashinsu yana cuɗanya da sashi ko dai mutanen su cuɗanya da juna ta fuskar lokacin da aka zo aka zubar da wannan shamaki ɗin ko aka buɗe shi ko kuma halittu su cuɗanya da juna ko kuma ya jujuwa ma juju a cikin zamantakewar da suke gudanarwa a cikin wannan guri ya zamanto cewa sun cuɗanya da juna wa nufi hafi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce za a yi busa a ƙaho wannan fassarar asur da cewa ƙaho shi ne fassarar da malamai da dama suka fi tafiya a kanta domin hadisai daban-daban sun zo da inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake nufin ko yake faɗin cewa wa nufi hafisur ana nufin busa da za a yi da ƙaho ta tashin alƙiyama sa'ilin da wasu kuma suka ce a'a wa nufi hafisur ana nufin busaran ɗan adam da za a yi bayan babu shi ma'ana bayan ɗan adam ya mutu yana kwance a kabarbarin suna kwance a ɗan adam a kaburburan su Allah madaukakin sarki zai tayar da su da ma dukkanin sauran abin halitta Allah madaukakin sarki zai tayar da su bayan mutuwar su baki daya to to wannan busa da za a yi musu a wannan gangar jikuna nasu to ita ce Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan gurin to don haka dai amma malamai sun fi rinjayar da cewa wa nufi hafi suri a matsayin busar ƙaho ɗin domin ita ce tafi shahara ita ce tafi zamantowa ta yawaita a gurin malaman tafsiri kamar yadda ibnu atiyya rahmatullahi alaihi ya fito da hakan karara shi ma a cikin tafsirinsa inda yake nuna cewa fassara shi da busa ƙaho ya fi ƙarfi ya fi kuma yawaita a tsakankanin malaman tafsiri kuma ya fi dacewa da siyaƙin abubuwan da za su faru a ranar gobe kiyama ko kuma abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana na daki-daki na matakan tashin alkiyama da za a bi sama da iya takaita shi akan busar rai da za a yi mawa gangan jikuna na abin halitta kuma in an ɗauke shi a matsayin asalin busa ƙaho ɗin baya kore wancan na biyu ɗin domin ana samun dawowar rayuka ne jikin gangar jiki lokacin da ya zamanto an busa ƙaho ɗin don haka wannan ya biyo bayan wancan sai ya haɗe su guda biyu ya fi akan a ɗauki na ƙarshen shi shi kaɗai a bar shi a matsayin cewa a na shi ne akwai hadisi da abdullahi bin amr bin al'as radiyallahu anhu yake cewa جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مصور wani balaraban ƙauye ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaye shi cewa menene asur sai ya ce qarnun yunfaqu fihi abinda ake nufi da asur shine ƙaho wanda za a yi busa a cikin sa kun ga wannan nassi ne karara da ya fassara asur da cewa menene shi ƙaho ne kamar yanda ga hadisi da abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kayfa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarna manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta yaya zan more in ji dadin rayuwa kamar mu a Hausance kice yaya zan yi in miƙe kafa duk wanda aka ce ta zauna ya miƙe kafa ana nufin yana zaune cikin mi kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi da walwala ba abin da yake fargaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa an'amu yaya zan more yaya zan ji dadi cikakken jin dadi wa qad iltaqama sahibul qarni alqarna bayan ma'abocin kaho ya riga da ya riki gefen kahon ma'ana kahon yana hannunsa wa hana jabhatahu sannan kansa ya karkata an ce hana ma'ana amalaha kinaya ce ake yi ta cewa mutun yayi tsayi da kansa ko ya yi tsayi da goshin da buskarsa yana sauraro yana jira kawai ya ji an ba shi umarni yanzu idan wani sauti muna jiran mu ji wani sauti ko muna tsinkayar wani sauti yanzu ina ce muku na ji kiran sallah sai ka ce ba ku ji ba duk gurin nan za mu tsit ba na cire shakkar akwai ɗaya biyu uku wanda sai sun yi haka da kansu sun yi shiru sun ɗan karkata suna ƙoƙarin su jiyo wannan abin da kunnensa to irin haka ne wahana jabhatahu ya ɗan karkatar da goshinsa ma'ana ya ɗan yi haka yana jira kawai ya ji wannan sauti da za a ba shi umarni wa asgha sam'ahu ya yi kasaƙe da saurarensa yana jira yantaziru an yi umar an yanfuka fa yanfuku manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce jira yake kawai a ce mishi busa ka busa wannan shine wasafin mala'ikan da yake riƙe da ƙaho manzana sallallahu alaihi salama ya masa wannan wasafin tun yana rayu yau hijiran manzo sallallahu alaihi salama shekara 1440 da wani abu tun a wancan lokacin manzana yake wasafta cewa mala'ikan yana wannan yanayin sa manzana ya ce yaya zan yi umore in ji daɗi in miƙe ƙafa alhalin ga yanayin da kawai jira yake yi a bashi umarni ya busa ya busa qala muslimuna sai musulmai suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama fa kaifa naqulu ya rasulullah ya ya zamu ce ya manzon Allah qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel tawakkalna ala Allah rabbina ku ce Allah madaukakin sarki ya isar mana madalla da kyakkyawan abin dogaro tawakkalna ala Allah rabbina mun dogara ga mahaliccinmu ko ubangijinmu dan Allah wa'inda suke gunnan ku yi hakuri ku dan kauce saboda masu ita kuna kare mata kallon abin nan ɗinsu da take musu wa rubbama qala sufyan manzala sallallahu alaihi wasallam yace ta iya yiwa sufyan yace ala allahi tawakkalna mun dogara ga Allah madaukakin sarki ashahid wannan hadisin ya nuna karara yanayin da mala'ikan da zai busa ƙaho yake a cikinsa wannan kun ga sai ya ƙarfafi ra'ayin waɗanda suka tafi akan cewa wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'dhin wa nufikha fi sur ana nufin asalin busa ƙaho din Allah madaukakin sarki yace fajama'nahum jam'a sannan muka tattara su haƙiƙanin tattarawa ma'ana in an ce fajama'nahum sai muka tattara su ma'anar ta fito amma jam'a an ƙara tabbatar mana da cewa tattarawa fa tattarawa akai ta gaske ba a manta da wani ba wani bai noke ba wani bai ɓuya a wani guri ba wani ba a rasa ina yake ba ballantana a ce an mance da wani an mance da wani kowa ya hada a wannan fili kowa ya hada a wannan guri qul innal awwalina wal akhirin لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هكا الله مدوكاكين سركي يتي يتي سيمك راية دسوبة مباركو متن أي أبو أتشكين سوبة معنى دكانين هلتن ننغ باكي أيا الله مدوكاكين سركي زي تتكراسو يتاير دسو أرانا رغوبة كياما a wuri guda a bigire guda a lokaci guda shi yasa sai kaga ya mudu fi badin za ta tabbata domin za su cuɗanya da junansu saboda yawan halittun da Allah maɗaukakin sarki yake da su sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa aradna jahannama yawma idin lil kafirina arda sai muka bijiro da wutar jahannama a wannan lokaci yauma idin a wannan rana dai duka fa maganar da ake a wannan rana ake magana ba wata wasu rane ku bane ko wasu kwanaki ko a'a a wannan rana ke sa da can Allah madaukakin sarki ke cewa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun da Allah yake wasafta mana menene tsayin yini da kwanaki na lahira to dan haka kar mu dauka wai irin kwanakin mu ne masu awanni 24 mu ga a'a ayyukan sun yawa duk su kasance a wannan rana Allah ya ce wa'aradna jahannam sai muka bijiro da wutar jahannama yawma idhil lil kafirin arda a wannan rana ga kafirai wa asalin bijirowa gani wanda yake na zahiri gani ba wanda mutum zai ce na ka kare min ko mun yi yawa bana hango ta ba gani ba wanda zan ce ban gani da kyau wanda kin hango i ai kaza da kaza ne a'a kowa zai ganta kiri da muzu ba wanda za ta koya a gare shi الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يجي يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة الله مدوكاكين سلكي yana bada labarin abin da zai yi ga kafirai a ranar gobe kiyama annahu ya'ridu alaihim jahannam cewa zai bijirar musu da wutar jahannama ay yubrizuha thum lahum wa yuzhiruha Allah madaukakin sarki zai bayyanar da ita zai fito da ita ƙarara su ganta ƙiri da muzu ƙuru-ƙuru ba tare da wani abu ya zamanto ya shiga shamaki tsakaninsu da ita ba liyarau ma fiha min al'adabi wan nakali qabla dukhuliha domin su ƙarar da idanuwansu abin da yake cikin wannan wuta din na azaba abin da yake cikin ta na narko abin da yake cikin ta na hukunci abin da yake cikinta na kunci da ɗanɗanon azaba da za su ɗanɗana a cikinta tun kafin su shige ta li yakuna zalika ablagha fi ta'jilil hammi wal hazani lahum mana ce saboda wannan yafi bayuwa gurin tsoratar da su gurin gaggauto musu tsoro da damuwa da firgici tun kafin ma su shige ta kun an shigar da kai abin da kawai labarinsa ake baka to yanzu gani ya koriji gashi nan ka gan shi kiri-kiri da Allah yanzu in ka ce wa yaro za a yi maka allura kika ɗauki yaro kika je da shi asibiti idan bai san me zaki mishi ba hankalin shi ba zai tashi ba in kin gaya mai me zaki mai watakila in kin mai ma ɗan dabaru zai ɗan samu nutsuwa nutsuwa amma san da kuka je kofar ɗakin allura yana jiyo kukan waɗanda suke ciki sa'annansa ana yi musu allurar ana fito da su ko kofar ma abu ita ce ya ga an zaro an yi wa wani yaya kuke ganin zai ruɗe saboda ya game ya ka zahiri to haka ɗan adam yake ruɗewa lokacin da ya ga abin da yake tsoro na zahiri wanda da a waiwai yake jinsa an gaya musu sun yi ƙemimi an gaya musu sun ƙi yadda to allah maɗaukakin sarki sai ya kawo su ya fito da wannan wuta domin su ga zahiri tun kafin su shige ta saboda wannan kadai shi ma wata azaba ce wadda take mai zaman kanta a gare su Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu dan haka wannan yanayi Allah madaukakin sarki ya faɗe shi a cikin alkur'ani a wurare da ba dama na cewa zai bayyanar ko zai bijirar da wuta wa burrizatil jahimu للغاوين الله مدوكاكين سركي نونا وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي sun ganta kafin shi shige ta shi sa har suke ganin hal ila maraddin min sabil ina ma za mu iya komawa baya kun ganin duk ba a shiga ba ma kenan ake cikin wannan yanayi sai Allah madaukakin sarki yace wa aradna jahannam yawma idhil lil kafirin arda mun bayyana wutar jahannama haqiqanin bayyanawa malam ya kawo mana hadisi ingantacce wanda Imam Muslim rahmatullahi alaihi ya fitar da shi a cikin hadisin a cikin sahihin sa daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yace ranar gobe kiyama yu'ta bi jahannam tuqadu yawm al-qiyamati ranar gobe kiyama za a zo da wutar jahannama ana janye da ita bi sab'ina alfa zimamin ana janta da linzami guda dubu saba'in ma'ana ana janye da wannan wuta ɗin an kawo ta ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin kowane linzami guda ɗaya mala'iku dubu saba'in ne suke jansa saboda girmanta wannan hadithi ne ingantacce wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa wannan ya nuna mana karara kuma ya ƙara fassara mana menene abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda sai Allah ya ci gaba da cewa alladhina kanat a'yunuhum fi ghida'in an dhikri kamar mai tambaya ya tambaya ce to su waye wannan kafirai din domin Allah ya ce wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda suwaye kafirai ya Allah sai ce allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri sune waɗanda idanunsu suka makance daga ambatuna malam yace ai taghafalu wa ta'amu an qabulil huda wa ittiba'il haqq waɗanda yake sun gafala sun makantar da kawunansu da gangar game da bin gaskiya an gaya musu Allah, an gaya musu dokar Allah, an gaya musu hukuncin Allah, amma suka yi ƙememe, suka ƙi kalla, suka ƙi saurara, suka ƙi bi. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a wani gurin wa man yashu an zikirin Rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Duk wanda yake ya zamanto mai dindimi game da ambatan Allah, ya zamanto mai bijirewa ya ji amma ya yi ƙeƙashe, ya yi ƙema da gaske ƙibi. na ambatan Allah na hukunce-hukuncen Allah to Allah madaukakin sarki yace nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ashe ba wai idanun nasu makafi bane ba na hakika a'a makantar an ambace su da ita ne saboda ganin da suka kiyi na abin da ya shafi gaskiya saboda ganin da suka kiyi na ambaton Allah saboda ganin da suka kiyi na hukunce-hukuncen Allah da kiran da Allah madaukakin sarki yake musu dan haka sai ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya wasafta su da cewa a'yunuhum fi ghita'in idanansu kamar an sa musu shamaki an sa wani shinge ba sa ganin haƙiƙanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzansa da shi wa ala absarihim ghishawa a cikin suratul baqara summun bukmun umyun fahum la yaqilun Allah maɗaukakin sarki ya wasafta su da kurami ya wasafta su da bebaye ya wasafta su da makami makafi fahum la yaqilun Allah yace alhalin ba sa hankalta me yasa suka samu wannan wasafin ba wai dan ba sa ji irin jin da dan adam yake yi ba ba dan ba sa gani irin ganin da dan adam yake yi ba ba dan ba sa magana irin magana da dan adam yake yi ba sai dan cewa duka waɗannan abubuwa ba su amfana musu ko ba gurin tabbatuwar sun ga gaskiya su bita domin san da naji ban yi aiki da abin da naji ba jin yayi amfani bai yi ba sanda na karanta karantawar batun yi amfani da ita ba bata amfanar ba to don haka sai ya zamo kamar ba a yi shi ba shi sa Allah madaukakin sarki ya kore musu wannan da haka Allah madaukakin sarki ya faɗe su da wannan wasafin na cewa allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a malin yace ai la yaqiluna 'ani Allahi amrahu wa nahyahu ba sa hankalta daga umarnin Allah maɗaukakin sarki ba sa hankalta daga hanin Allah maɗaukakin sarki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ko ya umarni da a yi shi ba sa hankalta ba sa ganewa ba sa aiki da shi kun ga sai suka tashi a matsayin wannan abin bai amfana musu komai ba don haka sai Allah ya ce wa kanu la yastati'una sam'a ai fa sun kasance ba sa iya ji ji wanda yake na gaskiya ji wanda yake mai amfanarwa ba gama garin ji wanda 'yan adam suka yi tarayya a kansa ba shi yasa sai ya zamanto la yastati'una sam'a anan tana ba da ji wanda yake al-ma'nawi al-haqiqi allazi yantafi'u bihi al-abd ji wanda yake na ma'ana na haƙiƙa wanda duk wani bawa zai amfana da shi saboda in ka ji kai aiki da shi to shine wannan jin ya zamanto cewa ya amfanar da ɗan adam don haka Allah maɗaukakin sarki da ya wasafta wannan yanayi da suke a kan shi na cewa ga halin da suke ga yanayin da suke to tuna a nuna mana kuma menene sakamakonsu wannan sakamako ya dace da aikinsu ko bai dace a aikinsu ba shine abin da ayoyi na gaba za su kunsa insha Allah ta'ala na malama
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Allah madaukakin sarki ya faɗa da ta gabata mun yi sahun ta afa hasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya shin waɗanda suka kafirce suna tsammanin cewa an yattakhidhu ibadi za su riki bayina min duni auliya koma bayana face ni a matsayin wanda za su jibinci lamarinsu sun ɗauka hakan zai ɓille musu shin suna ɗaukan cewa wannan zai haifar musu da ɗa mai ido malam ya ce ai i'taqadu annahum yasluhu lahum zalik sun ɗauka cewa hakan zai amfanar musu da wani abu sun ɗauka cewa akwai riba a cikin hakan wayan tafi'una bihi kuma wai cewa za su amfana da haka ɗin ne sai malam ya ce kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda ya kama na istishhadi da ayat da take cikin surat maryam cewa wannan da ɗai bai taɓa zamantowa gaskiya ba wannan ibada da suke yi a wannan siga da suka riƙi wasu a matsayin majibinta lamuransu za ta zamanto musu makwafi ne ko daidai take da kafirci domin sun riki wani koma bayan Allah madaukakin sarki ولهذا اخبر الله تعالى انه قد اعد لهم جهنم يوم القيامه منزلا saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa a ranar gobe kiyama ya shirya musu wutar jahannama ta zamanto ita ce masaukin su qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala Allah maɗaukakin sarki ya ce da manzansa sallallahu Alaihi wasallama ka ce, Hal nunabbi'ukum bil aksari na a'mala shin ba ma ba ku labarin waɗanda yake sun fi kowa hasara a cikin aiki ba? Ba ma ba ku labarin wanda aikinsu bai amfana musu komai ba? Ba ma ba ku labarin wanda aikin nasu babu riba a ciki ba wanda kwata-kwatan ana maganar riba aiki to su sun fi kowa rashin samun riba? wannan shine wasafin da Allah madaukakin sarki yawa yanzu mutanen da za a yi mana magana a kansu malaman tafsiri suna magana akan cewa qul innan gawa za a faɗa an yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama umarni da ya faɗi wannan magana to gawa za a faɗa wasu suka ce ya faɗe ta ne ga ahlul kitabi al-yahudu wan nasara wasu suka ce a'a ga al'umma baki daya ake nufin ya faɗa kamar yadda ibnu usaimin rahmatullahi a cikin tafsirinsa ya fi rinjayar da wannan ɗin domin ya fi game ma'ana ya fi ba da saƙo e ta iya yiwuwa ahlul kitabi da su ake mukhataba a daidai wannan lokacin amma kamar kullum yadda malamai suke faɗa idan aya ta zo don an takaice ta akan wasu ta fuskar sababin sauka ta fuskar khitabi a daidai wannan lokacin matukar tana kunshe da wasu abubuwan da babu togaciya a kansa ta fuskar hukunci to ta shafi al'umma ne baki daya da haka in ana yi wa wani nasiha sai kai tsayi da kunnanka ka dauki abin da yake zai amfanar da kai a ciki qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin ba ma ba ku labarin waɗanda suke sun samu taɗewa sun samu hasara a abin da ya shafi ayyukansu ba alhafiz ibn kathir rahmatullahi alaihi ya kawo hadisi daga mus'ab bin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu inda ya tambayi mahaifinsa sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu yake cewa qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala humul haruriya ma'ana yana tambayar babansa waɗannan al'aksari na a'mala su ne alharuriya ma'ana alkhawarij kenan su ake nufi a wannan aya? ƙalala ba su sai ce da shi ba su ba al-yahudu wan nasara yahudawa da kiristoci su ake nufi amma al-yahudu fakazzabo muhammadan sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam wa amma nasara fakafaro bil janna su kuma nasara sun kafircewa aljanna na'am fakafaru bil janna wa qalu la ta'ama fiha wala sharab suka ce babu ruwan sha a ciki babu abinci ma'ana zaman dilim za a yi a ciki ba abinda za a kai baka wal haruriyatu alladhina yanquduna hada Allah min ba'di mithaqihim wa kana sa'd yusammihim al fasiqin wannan hadisi ne ingantacce da Imam al-Bukhari ya fitar da shi kun ga anassun wannan hadisin karara ya nuna Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ya fassara waɗannan al'afsari na amala da cewa Yahudu ne da Nasara, kuma kamar yadda malamai suke faɗa galibi irin waɗannan asar idan sun samu daga sahabbai ta ingantacciyar hanya galiban ana ɗora su a ma'auni na cewa ba za su yi shaci faɗi ba domin Allah maɗaukakin sarki ya ba su togaciya ko ya yi musu tsarkaka daga haka ɗin domin sahabbai adalai ne ba za su yi shaci faɗi akan sha'anin addini ba da haka zai iya zamantowa ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam zai iya zamantowa kuma ijtihadi ne yayi nasa kuma ijtihadin su mai ƙarfi ne akan na wanin su musamman tunda hadith asar din ya zamanto ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi dan haka Ibn Kathir yake rinjayar da cewa wannan magana ana magana ne akan Yahudu da Nasara al wannan daidai wannan gabar wannan ayar inda yace hadhihi al-ayatu makkiyatun wannan aya makkiya ce qabla khitab al-yahud wan nasara kafin manzo sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma madina zuwa ga inda ya hadu da yahudawa da nasara dan haka wa qabla wujud al-khawarij bil kulliya kamar yanda lokacin ma ba a samu khawarij ba don fitinar khawarij bayan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wafati bayan halifancin sayyidina abubakar da umar har an fara mulkin Uthman zuwa Ali radiyallahu an wa inna ma hiya ammatun fi kulli man abada Allah ala ghairi tariqatin mardiyya wannan aya ta shafi duk wani wanda yake ya bauta wa Allah madaukakin sarki akan tafarki wanda yake ba abin yadda ba yahsabu annahu musibun fiha yana mai fata yana mai ji a ransa ba fata ba yana mai tsammanin cewa wai a wannan hanya ko a wannan tafarki da yake bi akan daidai yake wa anna amalahu maqbul kuma cewa wai aikin sa karbabbe ne wa huwa mukhti'un wa amaluhu mardud malam yace to kuma akan kuskure yake kuma aikin sa an maida masa shi ma'ana ba aikin sa ba karbabbe bane ba kun ga wannan malam ya ƙara fito mana da abun fili dan haka mu dauki ayar alal umum yafi akan mu kokarin takaice ta alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya sune waɗanda aikin su ya bace a rayuwar duniya suna yin shi akan bata ba akan daidai ba suna yin shi ba a kyakkyawar aqida ba ko kuma suna yin shi ba tare da bin koyarwar shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ba abubuwa ne guda biyu ko dai tun farko ba a kafa aikin akan tubalin aqida kyakkyawa ba ko kuma an kafa shi akan tubalin kyakkyawar aƙida amma ba a bi koyarwar ko umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama gurin yin wannan aikin ba da haka in mutum ya rasa ɗayan cikin waɗannan biyun ko kuma ya rasa guda biyun ga baki ɗaya sai ya dinga ganin kamar abin da yake yi akan daidai yake alhalin ba akan daidai yake ba saboda ya rasa tushe shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna shi a matsayin mai aikin da ya hasara a ciki nana Aisha radiyallahu anha take faɗi a cikin hadisi ingantacce da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki alhalin babu umarninmu akan wannan aikin ma'ana shaci faɗi ne ko wani ne ya ƙirƙira ko wani ne ya kawo babu wata hujja karɓaɓɓiya daga fayyan halitta akan wannan aikin manzo Allah ce fa huwa raddun wannan aiki an maida masa shi malamai suka ce fa huwa mardud in an ce yayi an maida mai aikin amma sai aka ce fa huwa raddun aikin ma shine gabaki ɗaya maidawar ba ma za a maida maka ba an maida maka domin ya fi bayuwa zuwa ga fitar da ma'anar yanda tsananin yadda ba za a karbi wannan aikin naka ba wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhalin suna masu jin cewa a ransu kamar aikin da suke yi aiki ne mai kyawu wancan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa subhanallah a cikin suratul nur أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه yana yin aikin sai Allah madaukakin sarki ya wasafta wannan aikin yace kamar kawalwalniya ce mutum yana tafe na hangowa kamar garuwa can a rana tar a cikin sahara sai ya karasa gurin sai ya ga ba ruwa bane ba kawalwalniya ce ba komai a wannan gurin to kamar haka ne irin masu yin wannan aikin gani suke yi sun tara sun yi mai yawa sun yi mai kyau mun daɗe muna zikiri mun daɗe muna ambatan Allah mun yi lazimi mun yi salloli mun yi kaza mun yi kaza amma duka ba akan koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam mutum yana jin yayi ya tara aiki na kwarai amma sai a wayi gari ya ga wannan aikin ba komai bane ba saboda bai bi shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa bin sunna shine zaman lafiya bin sunna shine riba bin sunna shine kwanciyar hankali Allah ka tabbatar da mu akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da haka Allah madaukakin sarki yace wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhalin suna masu tsammanin cewa su sun kyautata ayyukan su ne sai Allah madaukakin sarki yace ulaiikal ladina kafaru bi ayati rabbihim su wadancan kam ko wadannan su ne wadanda sun kafircewa ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi kamar yadda sun kafirce wa haduwa da shi fa habitat a'maluhum sai ayyukansu suka rushe ma'ana sun kafirce wa Allah madaukakin sarki ta fuskar umarnin da yazo da shi ayoyin da Allah madaukakin sarki ya aiko da su wanda suke tabbatar da samuwarsa wanda suke tabbatar da cewa shine makagin duniya kuma shi ya cancanci abauta masa shi kadai sun kafirce wa'annan ayoyi sun ki gasgata manzanninsa sun ki imani da littattafansa kamar yanda kuma waliqa'ihi sun ki imani da ranar ƙarshe ta iya yiwuwa ma sun ɗauka cewa in an mutu shi kenan kamar yadda wani sashi na kafirai ko da dama daga cikin kafirai suke imani da haka ɗin cewa in an mutu babu busar rai babu hisabi babu sakamako ballantana a yi maganar wata dawwama kawai gani suke rayuwar iyakar ta kenan an gama episode ɗin a nan duniya babu ci gaba to su ne kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi sai Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna malam ya ce ai la nusqilu mawazinahum li'annaha khaliyatun 'anil khair malam ya ce abinda Allah madaukakin sarki yake nufi shine ranar gobe kiyama ma ba za a auna ayyukan su a ma'auni ba domin ba za ta ba da nauyin komai ba saboda ba su imani ba da haka shi sa dukkan aikin kafiri ba abin da zai amfana mishi duk mu'amalarsa duk kyakkyawar ɗabi'arsa duk ciyarwar da zai yi da yadda zai taimaki mutane da yadda zai gina asibitoci da yadda zai kaza zai kaza zai kaza ba zai amfana masa komai ba saboda me ya rasa tushe wanda shine imani da Allah madaukakin sarki kisa sai kaga beken fahimtar wanda in sun ga wanda ba musulmi ba suna ayyuka na gari wai har in an ce su mutu wai sai kaga wai suna musu addu'a suna wai tunanin za su samu wannan jahilci ne ga menene ma asalin aƙida da kuma muhimmancinta Allah maɗaukakin sarki gashi anan ya nuna ƙarar cewa ula'ikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wanda ya kafirce wa ayoyinsa fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna babu maganar ai musu au na abin da suka aikata a ranar gobe kiyama to in babu maganar an yi hisabi babu maganar ai musu au ina maganar sakamako za ta shigo ciki dan haka wannan shine hakikanin abin da yake na sakamakon waɗanda duk suka kasance ba su imani da Allah maɗaukakin sarki ba al'allama a shinƙiƙi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa abuwa'ul bayan yake cewa malamai suna da auju da suke fassara wannan fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna a ciki yace ɗaya daga cikin su ko na farko shine cewa ai tun da ba su da ayyuka na ƙwarai to ballanta dama a zo a yi maganar mizani a yi maganar ma'auni domin mizani yana ɗauke ne da mi ma'aunai guda nawa guda biyu za a sa aikin alkhairi a nan za a sa aikin sharri a nan wanda ya rinjaya cikin rahamar Allah maɗaukakin sarkin alkhairin ki ya rinjaya sai Allah ya cika maka daga falalarsa wanda kuma zunubin sai zamanto ya rinjaya in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya maka falala ya gafarta maka in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama kuma sai ya bari aikin ka ya zamanto shine sakamakon ka cikin adalcinsa da haka su ba su da aiki na kwarai din ma ballantana a yi musu ma'aunai sa'ilin da kuma ya ce وقال بعض أهل العلم أنهم لا قدر لهم عند الله ولحقارتهم ya ce a wasu malaman wasu aha ma'abuta ilimin suna magana fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ai Allah ma ba zai musu hisabi ba ranar gobe kiyama ba zai auna aikin su ba saboda wulakantattu ne su saboda su ba komai bane ba ba su da wata kima ba su da wata daraja sai yadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna kaskantattu qul na'am wa antum dakhiruna da haka wannan kaskanci ya fara ne tun daga farko ai sai an ma mutunta ka an ga darajar ka sannan zama a kula sha'aninka a ce bari a ga me kake ciki to su tun da dama can kafirai ne ba su da wata kima a gurin Allah domin Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum a tsakanin mu'minai ma taqawakka kiyaye dokokin Allah ka tsoron Allah ka shine yake kai ka mataki sama da na dan uwanka to wanda ba yi da ko sofanin tsoron Allah a zuciyar shi domin bai yi imani bai yana da wata daraja a gurin Allah ba yi da ita shi isa ma ba za a kalle shi ba ma ballantana a auna masa aikinsa irin abin nan da hausa suke cewa wai sai an damu da kasuwa ake mata sautu to da haka su ba amma ba su da wani matsayin ma da za a kalle su to duka dai ma'anonin guda biyu kowanne in aka dauka a cikin wannan ayoyi zai nuna mana yadda Allah madaukakin sarki zai musu sakamako wanda ya dace min jinsi amalihim Allah madaukakin sarki ya rufe wannan aya da cewa wattakhazu ayati wa rusuli huzwa bayan duk waɗannan ayyukan da suka yi ga kafirci ga ƙin imani da Allah maɗaukakin sarki to sakamakon ba za a auna musu ayyukansu ba dan nan kuma wattakhazu adhalika jazaohum jahannam afwa sakamakon su shine wutar jahannamu saboda me sun kasance sun yi wannan kafirci din kuma sannan sun zamanto masu izgili ne ga annabawan Allah da manzannin Allah madaukakin sarki lokacin da ya zamanto ya aiko su malam yace inna ma jazainahum bi hadhal jazaa bi sababi kufrihim Allah madaukakin sarki yace za mu ba su wannan sakamako ne saboda kafircin su wattikhadhihim ayati llahi wa rusulihi huzwa sannan sun dauki ayoyin Allah madaukakin sarki da manzansa abin izgili in an ce Allah ya ce in an ce Allah ya hana su dinga izgili suna dariya akan hukunce hukuncen Allah Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum shi kai izgili karan kansa ya isa fitar da mutum daga kafi daga da'irar musulunci Allah ya kiyashe mu istahza'u bihim wa kadzabuhum ashadda at-takrib sun izgili kuma sun ƙaryata annabawa mafi munin ƙaryatawa don haka sai suka cancanci wannan sakamako Allah ya kiyashe mu na'am malama
innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا ولو جئنا بمثله مددا Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama mana bayani na mushi na kafirai da abin da suka aikata da kuma abin da suka samu na sakamako. Cikin adalcin Allah maɗaukakin sarki sai aka waiwayo ɗaya ɓangaren a bayyana mana halin muminai da aikinsu da kuma abin da za su samu na sakamako. Allah ya ce, Innan ladina amanu, lallai waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki wa amidu salihat kuma suka aikata aiki na ƙwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzula ya kasance cewa aljannal firdausi ita ce masaukin su malamai suka ce ku duba ku ga yadda Allah madaukakin sarki yake hada tsakanin imani da aiki imani da aiki kullun dai ana jaddadawa imani kadai baya bayan da abin da ake muradi ake buri sai an hada shi da me da aiki na kwarai sannan kuma kanat lahum amma riga da an tanade ta karfa ku ɗauka su kaɗai aka tanadar wa masaukin nasu ko makomar tasu yanda aka nuna cewa gashi nan an kawo musu ita sun ganta kiri da muzura na gobe kiyama to kar wani ya ce mu ai ba a kawo mana tamu mun gani ba ka hankalinka ya kwanta su ma muminai Allah madaukakin sarki ya riga da ya tanadar musu gidan aljanna kanat lahum jannatul firdausi nuzula Allah ya ce ya riga da ya tanadar musu ya riga da ya saman musu gidan aljanna aljannan ma madaukakiya alfirdaus wanda take nuzula wanda shine zai kasance masaukin su malam yace yukhbiru ta'ala an ibadihi su'ada Allah madaukakin sarki yana bada labari game da bayinsa wanda za su kasance cikin farin ciki domin duk wani farin ciki yana bayan kasantuwar mutum ya sami sakamakon aljanna Allah ka sanya mu cikin sa wa humul ladhina amanu billahi wa rasulihi sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa wa saddaqul mursalin fi ma ja'u bihi suka gazgata manzanni cikin abin da suka zo da shi anna lahum jannatul firdaus cewa suna da sakamakon aljanna mai suna alfirdaus malan ya kawo mana asar ko hadisi wanda yake daga samura عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأحسنها الفردوس tsakiyar aljanna kololuwar aljanna kuma ita ce mafi kyawun aljanna sannan kuma ya kawo mana hadisi ingantacce wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus idan za ku roki Allah madaukakin sarki aljanna to ku roke shi aljanna mai suna alfirdaus fa innahu a'la aljanna domin shine kololuwar aljanna wa awsatul janna kuma ita ce tsakiyar aljanna wa minhu tufajjaru anharul janna daga ita ne koramun aljanna suke kwaranya ma'ana suke samu ita ce tushen korama din daga alfiddaus ne ita ce tushen koramar aljanna yake cikin ta yake gangarowa san kun ga ku wanda yake bakin rijiya ai yafi wanda za a debo a miƙa mishi ko ai wai abinda Hausa suke cewa wai mai uwa a bakin murhu baya cin tuwo gaya ko wanda yake bakin abun ai ba zai zamo ɗaya da wanda yake yana nisa ba da haka manzo Allah ya koya mana ladabin in za mu roki Allah mu roke shi me aljannatul firdaus karka ce aiki na bai kai ba ni asuwa me nake yi roka in zaka roki Allah ka roka da gabban masaki kamar yadda Hausawa ke cewa mana ya ce wa qawluhu nuzula cewa nuzula a matsayin masaukin su ay diyafatan inda za a karbe su karba ta liyafa karɓa ta bajinta, karɓa ta girmamawa, karɓa wadda yake ma'abucinta zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali a ciki fa innun nuzula ad-diyafa wa qawluhu khalidina fiha fadin Allah madaukakin sarki cewa za su dawwama a cikin aljanna khalidina fiha ay muqimina sakinina fiha za su tabbata za su zauna a cikinta la yaz'anuna anha abada ba sa tafiya daga ita har abada titir za a ita rayuwa a ciki la yabghuna anha hiwala ay la yaftaruna anha ghayraha ba sa neman musanya game da sha'anin aljanna kusan inda kuje ana magana canji to an hango wani abu wanda yafi wannan ko ana ganin wannan yana da wani facility da yafi wannan ne to la yabghuna anha hiwala ba sa neman canji game da sha'anin aljanna wala yuhibbuna siwaha malam yace ba sa kaunar ma wata makomar ko wani gurin zaman sama da ita wa fi qawlihi la yabghuna anha hiwala tanbihun ala ragbatihim fiha malam yace a fadin Allah madaukakin sarki cewa ba sa neman canji ba sa neman musaya game da sha'anin aljanna akwai abin lura na cewa ƙaunar da suke yi mata ne da yadda suke so da yadda suka samu nutsuwa a cikinta yasa ba sa neman canji ɗin ma annahu qad yatawahhamu fi man huwa muqimun fil makani da'iman annahu yas'amuhu wa yamalluhu wannan ce wanda kuma zai iya zamantowa kayi tunani na cewa mutumin da ya kasance a guri guda ba canji a wannan gurin yake tsawon lokaci wannan gurin zai ginshe shi wannan gudun zai fita daga ran shi zai ji cewa yana kwadaituwa zuwa ga ya sauya yanayi haka ɗabi'a ɗan adam take to amma fa akhbara Allah annahum ma'a hadha ad-dawam wal khulud as-sarmadi Allah madaukakin sarki sai ya bada labari duk da wannan dawwama duk da wannan zama na har abada na dindindin da za su yi la yaftaruna an maqamihim dhalika mutahawwilan wala intiqalan wala za'nan wala rihlatan wala badala ba sa nema ba sa ba wa kansu wani za'i ko neman wani za'i daga wannan bigire da suke daga wannan guri da suke mutahawwalan wani canji a muna so a canja mana daga nan zuwa nan walan tiqalan ballantana tashi a tashe ni daga nan yau na hango wancan gidan a maida ni wancan gidan yau ni nau na gaji da nan a maida ni can wala dha'nan bar su ce barin yi tafiya in dan je in numfasa na gaji da zama a guri guda irin yanda mata suke yi ko a ɗan canja iska barin tafi wani gari ko in ɗan je in canja environment in dawo babu wannan wala rihlatan babu bulaguro wala badala babu canji ma'ana akwai amintuwa da abin da aka samu a cikin wannan gidan ɗari bisa ɗari shi yasa ba a neman canji ƙul laukan albahru midadan li kalimati rabbihi malam ya ce ka ce da su ya muhammad sallallahu alaihi wasallam لو كان البحر مدادا لكلمات ربه inda a ce ruwan teku gabaki daya zai zamanto tawada ko wani ruwa da za a rika a matsayin ruwan da za a sofa na alƙalami a cikinsa a yi rubutu da shi a zo a rubuce kalmomin ubangijinka la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbih to da wannan ruwan teku ya kare kaf ba a gama rubuce kalmomin Ubangijinka ba, walau ina bi mislihi madada, kuma ko da a ce mun ƙaro ƙari a kan wannan tekun ma'ana mun kuma riɓanyo ta mun kuma ƙaro ta, a matsayin ya zamanto ga shi nan wannan ta ƙare ga wani ruwanta wadda mun kuma kawowa ku kuma ci gaba da rubutu, kalmomin Ubangijinka ba za su ƙari ba Allah madaukakin sarki yana cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida duk yanda kuke tunanin al'amarin yafi ganan in tunanin ku aikin jani in tunanin ku maganar takaitacciya ce in tunanin ku an yi maganar an riga an gama yanzu an yi shiru ne ba a da abin faɗa ba haka lamarin yake ba lamarin Ubangiji ya fi ganan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Sun ga lokaci ko zai kai mana, malama rufe mana a Sura insha Allah.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
bayan Allah madaukakin sarki ya gama tanadar wa duk jawaban da manzo sallallahu alaihi wasallama zai ma wa waɗannan mutane bisa tambayar da suka yi masa bisa kuran da suke so su yi sai Allah madaukakin sarki ya rufe jawabin da cewa qul kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ana basharun mithlukum ni dinnan da kuke gani ba kowa bane ba face dan adam irin ku kamar ku nake ta fuskar halitta ta fuskar samuwa yanda kuke mutane haka nake mutane da haka duk wannan bayanan da kuka ga na kawo muku ba kirkirar su ne ba yuha ilayya Allah madaukakin sarki ne ya mun wahayin su da haka yanda ni da ku muka taru akan ba mu sani ba abubuwa ne na gaibu abubuwa ne waɗanda suke sun wuce ba mu rayu da su a cikin al'umman mu ba amma Allah madaukakin sarki ya kimsa mun su ya mun wahayin su kuka ji ina gaya muku ya isa ku sallama ku zubar da makamanku annama ilahukum ilahun wahid cewa lallai mahaliccinku ubangijinku ilahun wahid Ubangiji ne wanda yake shi kaɗai ɗaya tak tilo ba a haɗa shi da wani a cikin bauta, bai cancanta a haɗa shi da wani a cikin bauta ba, faman kana ya rujo liƙa a rabbihi, to duk wanda yake fata, duk wanda yake buri ya haɗu da Ubangijinsa, falyamal amalan saliha to ya aikata aiki aiki na ƙwarai, aiki nagari, aiki kyakkyawa, liƙa a rabbiha anan gurin malamai suka ce, to ai ta iya yiwuwa wanda yake ba musulmi ba wanda yake kan kafirci shi ma yarju liqa'a rabbih sai yi fatan haduwa da ubangijinsa ta fuskar cewa yana ganin a matsayinsa na bayahude a matsayinsa na kirista ya yadda da abin da yake kai ya kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fatan ya haɗu da ubangijinsa a ganin imaninsa cewa abin da yake kai na gaskiya ne to liqa'a rabbihi anan sai ta bada ma'anar da zaka fitar da ayan nan karar fili shine haduwa wanda take zata gamsar da ma'abocin da aka yi haduwar da shi daka faman kana yarju liqa'a rabbihi wanda yake fatan ya hadu da ubangijinsa haduwa wanda zai ji dadin ta haduwa wanda zata gamsar da shi da gaske to menene shar'i menene abin da zai yi falyamal amalan salihan to ya aikata aiki na kwarai nagartaccen aiki kyakkyawa wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada bautar Allah madaukakin sarki da wani a ciki ta fuskar shirka karama ko babba ta fuskar shirka a fuskar kwaikwayo ko fuskar bin umarni na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yanda Allah madaukakin sarki yake wahdahu la sharika lahu fil ibada haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake wahdahu la sharika lahu fi ta'ati wal ittiba'i ka bi Allah shi kadai a bauta haka zaka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a biyayya haka zaka bi sa shi kadai a bin shiriya a bin tafarki ba in binan in bi can in ce wane ya ce wane ya ce a'a duk wane ya ce wane ya ce innan da kuka ji malaman mu suna tayi suna tayi da rana ɗaya ɗai aka samu wani ya bantsale daga abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to za a tattara ne a bar masa me kayansa a wuce domin manzo Allah shine mai addini shine zai ce ga yanda za a yi a yi shine yafi kowa sanin Allah shi yazo da shari'a shi yazo da addini haka abin da ya inganta na sunnarsa ya zama wajibi a bi shi sau da kafa in har yarju liqa'a rabbih muna fatan haduwa da Allah madaukakin sarki haduwa wadda take za ta sanya ma'abucinta cikin farin ciki da kwanciyar hankali yan uwa masu albarka wannan ita ce suratul kahf tun daga shekarar da ta gabata har zuwa yau da Allah madaukakin sarki ya nufe mu ganin karshen ta lokaci yayi mana hutsu na so kwarai mu ƙara fa'idoji sama da wanda muka tunatar da junanmu amma ina fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a kaɗan ɗinnan da muka tunatar da juna kuma ya ba mu ikon aiki da amfana da shi abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku baki ɗaya a cikin lada ya samu amfana da shi wanda kuma na yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya nusar da mu wannan kuskurewa tawa ya kuma ba mu ikon ya yafe mana wannan kuskurewa أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته